الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba 24 ga watan safar shekara ta 1444 bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 21 ga watan tara shekara ta 2022 miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na 128 za mu tashi darasi na 129 a cikin wannan littafi mai albarka a waje fi cikin suna wani kitabin aziz inda za mu tashi kitabul fara'i littafin da zai magana a kan gado sannan kuma za mu tashi shafi na ɗari biyar da talatin da ɗaya muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya agaza mana malai ce kitabul fara'i littafin da zai magana a kan gado wanda mun faɗa malam kawo mana zai yi kawai amma rabon gado alƙali ne ke a kotu ake maganin fitina amma iliminsa ba laifi ba ne don kowa ya san yadda ilimin yake a aikace malayin kitabul fara'i littafin gado tarihuha tarihun gado ya ke nufi da wato gado alfara'i ya ce jamu fariba jami'i ne na fariza da Allah ya ce farizatan min Allah cikin suratul nisa wal farizatu ma'qulatun min al fardh bi ma'ana taqdim abinda ake nufi da farilla ko fariza shine an ciro shi ne daga al fardh daga nan aka ciro bi ma'ana taqdim daga kamar ma'anarsa shine abinda aka tsara an bayyana da kyau ko eh abinda aka ji za ki zuwa yi kaddara kaddara shi ne tsarin Allah wani abu da Allah ya kadarta ya kulu Allah ta'ala fa nisbu ma faratu a gani sai ku gaji abinda wato rabin abinda aka tsara muku ai kaddartum kuka tsara wal fadlu fi shar'i amma a shari'a huwa nasibul muqaddaru lil waris a shari'a shi ne wani rabo da aka tsara wa magaji Allah ya ware wa magaji cewa zai yi gado ayoyin gado manya da ake so mutum ya rike guda nawa ne ayoyin gado guda uku ne yusikum Allahu fi auladikum wa lakum nisfu ma taraka azwajukum yastabtunaka qul Allahu yusikum fil kalala wa inna ayoyin za kai harkar gado ka addace su ka san ba anas to zai je magama asali wata rana yadda ma ayat ta sauka kamar da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga Jabir da Abdullahi Allah ya kara masa yadda wata rana Jabir bai da lafiya sai ya tafi annabi ya tafi duba shi shi da sai na Abubakar to baya cikin hayyacin sa kamar yadda yake faɗa a hadisi Bukhari da Muslim to sai annabi ya alwala ragowar ruwan sai ya tafa ma sai farfado da Jabir ya farfado da Jabir da Abdullahi ya farfado sai ya ce ya Rasulullah me zaka yi min wasi me zaka umarce ni da ni akan dukiya da sai Annabi alaihi salatu wasallam ya mashuru sai aya ta sauka yusikum Allahu fi auladikum lizakari mithlu hadhil unthayi Allah ya yi muku wasiya dangane da ƴaƴan ku al-aulad wannan a larabci ana yana ana bawa mace da namiji ne albal azzukuran wa inasa albanin wal banat sune al aulad an fahimta da kyau yawa saboda haka maza da mata sune aulad kawai ne ruji ai ba mata ai bi auladi kuma Allah yi sai Allah ya ce ni zakari mithlu hazil unsayi kaga zukuran wa inaqan kenan saboda haka halin to duka ce wannan shine sababin nuzul na saukar yusikumullahu sana akwai sababin nuzul da Imam Ahmad da Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Abu Dawud duk sun rawaito daga Sa'd ibn Rabi'a hadisi ne mai kyau ingantacce wanda shi kuma lokacin da wato shi tabi ibn rabi'a matar da ce dai ta zo ta kawo ƙara lokacin da ya je aka yi mai shahada a a yakin uhudu sai babban wan sahabin shi ta da ibn rabi'a hadisi shi ma jabi ne sai ya dauke dukiyar gaba daya saboda haka lokacin auren ya zo sun girma yan mata ne ga ji ba komai ba komai na dukiya sai ta je ta ga annabi alaihi salatu wasalam cewa ga yaran nan sun tasa kuma ba komai na su sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce a kirawo masa sa'ad ibn rabi'a da aka kirawo masa sa'a wato shi babban nasu abuwan aka kirawo babban nasu da abuwan babban nasu ya zo sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce da shi ina zuciyar wayannan bayan Allah yace ga ta sai yace to za a raba ta gida takwas za mahaifiyarsu za ta ɗauka so ɗaya shi kuma za a ba su sulutan ‘yan matan nan guda biyu sannan ragowar sai ka ɗauka tunda shi ya yi asibiti zai yi kun fahimta da kyau ko za mu zo nan gaba ku ji akwai mai ci da farilla akwai asibi wayannan da za a lissafo wasu nau'i guda kaza su ne wanda farilla ne wayannan kuma ai rake ne asalin gado mutum biyu da asali da far'u to idan asali yana nan ki far'u baya cin gado a to yanzu idan uba yana nan ya za ka kaka ya ci gado kun fahimta rashin uba da yake sa kaka cin gado kun fahimta da kyau ku ƴaƴa suna nan me zai sa ƙanin uba ya ci gado sai ba ta nan shi yasa Allah ya ce a ba su ladan gari ido saboda akwai wanda in yana nan to ka kai ko shi ne yarba za a ba ka ba bi yau dukiya ko shi kadai ne to saboda haka sai annabi alaihi salatu wasalam ya raba kai nan take wannan ayoyin kamar yadda na faɗa su ne tuki da dalili na gado kana so ka rike gado sosai su za ka in ka rike ayoyin sai ka haddace rahabiya kuma to shi kenan ka gawa da harkar gari to sai ki at-tahdiru min at-ta'addi bil mawari tsoratarwa dangane da wuce gona da yake akan wato magada ka san ba za game da Abdullahi da Abbas ya faɗa ba a ba wa mata gado sannan kuma a in gadar kuma ake yi ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa kurhan ko karha saboda haka ba sa cin gado kwata-kwata mata laqad kana al-arabu fil jahiliya larabawa sun kasance a jahiliya kaulan islam kafin musulunci wari dunan rijala dunan nisa kaji suna gadarwa maza banda mata maza ne kawai ke gado banda mata wal kibara dunan sigara manya ne za su gado su ma a mazan banda yara kwanji na biyu in aka zo kai yaro ne a gida to banda kai sai mutum ya zama katuwa cikin gida haka wannan tsantsar zalunci kenan amma a musulunci ko a cike yake sai an jira shi ko a cike yake yanzu ba a raba gado in ba mace na da ciki sai an jira wannan kada yake za a yi jinkiri amma rashin raban gado na yin jinkiri ba daidai ba ne jinkirin raban gado ba daidai ba ne kamar da hausa suke yi ko a samu wani kawai ya je ya ɗauke gaba ɗaya shi kaɗai zai rika amfani da shi wannan kuskure ne an fahimta da kyau ko su ake kowa ya zama yin nasibinsa jaririya da haihuwar zarar da aka haife kuma ba a yadda cewa je a yi tsakanin ba saboda wasu sun matsu ba a yadda ba dan kawai ya zo da boko ya tema turanci ya ce to ai tun da kaza ko ba haka bane kaza ai tun da essence din na kaza ne a'a kana raina ma wa yi wannan sai an jira sai an jira an haihu idan aka zo kafin a haihu sai dan ya mutu ba misali bai ba zo da rai ba to ku yi yaya ba wannan ko ne ce a to a fitar rabon mafi girma sai a ce an yi miji dai shine miji kaza duk wannan ba dalili bane zai iya yiwa tsarin ba tabbas bane zai iya yiwa a ga ɗaya kuma biyu ne yawwa tunda an ga yin haka saboda haka shi za ka bayyana muka faɗa jiya idan Allah ya faɗa abu ko annabinsa ko bin sa ka zama bin sa shine zaman lafiya kawai bin sa shine zaman lafiya inda kun ga gaji ana gaya mana jiya a maganar ta kaba cewa sai daga cikin wayan su tura suka gano ko har yau ina jinjina jinjina magana cewa tura sun gano da ake cewa wai kaza kaza sun gano cewa idan daga cikin fa'idodin ta kaba idan miji ya saki wata ko ya mutu sifaf ɗinsa maniyinsa sinadarin maniyinsa ba mutum da alƙafin ya turo min abin nan din na duba sifaf ɗin maniyinsa baya barin jikin mace sai baya sai bayan wata uku Allah da yake mai haka nan san boko a zo a ce a je a yi boko a dubo ai kaza duk ba ta taso ba a bar wa Allah abin da yake bayan kawai sai ta gama ta gaba ko sai ta gama idda sai ta yi jini uku ko sai ta yi wata hudu da kwana goma ko sai ta haihu an fahimta da kyau ko yawwa saboda haka wannan shine abin da yake da mai fa'ida da girma da ya kamata a kalla ba wai mutum ya ta dauko wasu abubuwa daban ba wanda ba za ta amfana da shi komai ba to kaga ba sa ba wa yara gado kanana ba sa ba su falamma ja'a islamu yayin da musulunci ya zo kuwa a dan lahu kullazi haqqin haqqahu sai Allah ya ba kowane mabocin haƙƙi haƙƙin sa kowa li zakari mithlu habli dunkayn Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana har zuwa karshen aya to sai yake kuma kaga daga cikin hikimar da take sa a ba namiji kashi biyu ai za ga hikima ce babba yanzu misali idan mutum ya mutu ya bar matarsa da yaya hudu ko kuma mutum yaya uku namiji ɗaya mata biyu namiji ɗaya mata biyu ko saboda haka sai dukiyarsa gida za a kasa ta kaga na farko dai za mu ce akwai mai cin eh akwai mai cin akwai mai ɗaya bisa takwas ita ce mutumin haka ne ko sannan akwai mai ɗaya bisa biyu shi ne wa namiji biyu bisa a ɗaya bisa biyu haka ne ci ko sai ba ta su kome za a ba su rabin abin da namiji ya zo da shi misali to kaga yanzu an tashi lissafi kai tsaye za a ce laifin ya bar dubu ɗari gida nawa za a kasa ta gida takwas to misali mu ɗauka dubu tamanin ya bari za a kasa gida takwas ko uwa za ta zo ta ɗau nawa dubu goma daura dubu saba'in nawa ne nawa ne wato kasan ɗa eh to kaga inda kuskuren yake kenan rabun nawa ne rabun takwas ɗin eh dubu arba'in ai ba wai ragowar ragowar ba ragowar da aka bari ake kuma rabawa ba a'a an asalin number ake dauka kisa wasu suka zuwa sai ce kawai zai ji nemo LPM na nambobin one over two na wancan one over kaza sai ake eight times two misali ko eight times three ko times four kaga twenty four idan ka zo ka ce ka raba gida ishirin da hudu nawa ne one over eight na twenty four ba three ba ko ba haka bane idan ka ɗauki three guda uku a cikin ashirin da hudu saura ashirin da ɗaya yawwa sannan nawa ne rabin nawa ne rabin ashirin da hudu ba sha biyu ba to kaga ya zama twenty five kenan saura nawa sha biyu na uwa nawa oke sha biyar kenan ya zama sha biyar ko saura nawa saura tara ko saboda haka tara na me rabin na rabin na namiji ba kida ba eh shi ne jila to zo da haka kowa za a ba shi uku uku wannan ragowar da ya ragowa shi na mijin shi zai amfani da shi inda ba adili kun fahimta da kyau ko shi zai amfani da shi to amma wannan da ya samu yanzu goma sha biyar cikin ashirin da hudu gaba ɗaya cikin su zai ce shi zai rika ɗaukar nauyin gida idan an tashi a wurin ɗan ɗannan sa mata shi zai ba da kuɗin na biyar nan na biyar nan za ka to musulunci yana da hikima mai yawa a cikin da abubuwan da ya yi yana da hikima mai yawa to sai Allah madaukakin ba da yake gaya mana cewa balan ma da islamu a da Allah kullu biyakin hakau wa sama hadhihi al-huquqa wasiyatan min Allah wannan haƙoƙi kuma Allah ya kira su cewa wasiya ce daga Allah umarni ne daga Allah madaukakin sarki kaga sai kuma wani gurin yace faridatan min Allah thumma aqaba ala zalika bi tahdhiri shadid sannan Allah ya biyo bayan nan da tsoratarwa tahdhir tsoratarwa mai tsanani gargadi mai tsanani wal wa'idi wal wa'idi al da kuma narko mai karfi liman yukhalifu shar'a Allah fil mawali da duk wanda ya saba shari'ar Allah akan gado kawai wani zai ga ya zo yayi abin da ya ga dama a gado kana ganin abubuwa kala kala din da ka ji wai kwanaki har wato wasu da aka yi miliyan goma sha ko ta wasu marayu aka ce biliyan da wani ce ko na wai ta yi fatan dabo a kotu wannan abin mamaki da yawa yi ta yi fatan dabo gaba daya ka san ku al'awari ya la Allah ba narko yi cewa innal ladina yaquluna amwala la yatama zulman inna ma yaquluna fi budunihim kin ka ba ka ce ko na ba naran Allah yake yaquluna fi budunihim naran ba cewa yaquluna fi budunihim la'amal ba amma mutane ba sun dida ne abin da kai har yara aka sako suna magana akan haƙƙin wai ta yi fatan dabu a rasa inda ta shiga har yau riwan kuma din ba zai tsaro to fagala ta ala ji ga Allah da kafin yake tilka hududullah wannan iyakoki ne na Allah gado ba da gado da zakka saboda Allah ya san dan adam akan kudi sai yasa ya raba abin da kansa ya faɗa ba yadda za ka yi zakka yake ka fitar da ɗaya bisa arba'in domin aka ban mana mu da kanmu san zuciya zai ya ma raba din ya ce ga yadda za a yi ba wasu ba sa fitarwa ballantana kuma a ce bai faɗa ba shi sa malamin ya ce wanda ya mutu dukiyar da Allah ya ce min ba shi wasiya in yi fi biha aure ku kalli ayoyi da kyau masu talabbushi za ku ga sai da Allah ya kawo zamiri kala kala dan kan ba wanda zai karambani min ba shi wasiya in yi fi biha أو دين من بعد وصية يوصين بها أو دين من بعد وصية توصون بها أو دين من بعد وصية يوصى بها بارك الله فيكم ka kowanne irin guri kake so an fitar ba da mace da namiji da yawa da ɗan kowa an fitar kan wani ya zo ya karambani ya ci saboda haka haka zo fitar da gado kaga wannan da Allah ya ce yusi bi audan yisin daga cikin baki ba da ake magana baki na farko shi ne bakin Allah in aka zo dukiyar aka kalli baya fidda zakka shekara goma sai ya fidda ita sannan sai a dawo kuma haƙƙin mutane shekara goma sai an ware wannan kudin a cikin dukiyarsa a fitar da haƙƙin Allah idan ya yi bakance a kan cewa Allah ya maka za zai ba da naira miliyan biyu bai bayar ba sai ya ɗauki zai yanta bawa a fitar da kuɗin bawa duk wannan bakance na ɓangaren Allah ya wa sai an fitar biyanar to zai ce wannan shi ne dokokin Allah ba mani zai Allah wa rasulahu duwan da ya ba Allah da masansa kuwa wa yujiru jannatin tajri Allah zai fitar da shi aljannatin da take ko aljannatin take gudana in ta ji al'haru da in ta ji al'haru wanda koramu ke gudu a karkashin ta halidina biya suna masu dawama ne Allah yake wa zalika al-fawzul azim wannan shine rabo babba wannan bin Allah ba shine rabo babba sai ce wa man ya'tillah ga narko al-wa'id shadid duk wanda ya saba wa Allah nake yin me in fitar in raba gado gado mai wahalar gaske ne wanda za a yi kamarin sa har jikoki su zo su gada ba raba wa kakanni ba wannan kuskure ne ƙara extending din da ƙara fada da fitina ne kun fahimta da kyau ko ƙara jansa ƙara fada da fitina ne saboda haka abin da yake daidai a shari'a shine shi gado lokacin da Allah madaukakin sarki lokacin da mamaci ya mutu kawai a raba shi ne abin da yake daidai amma yanzu wanda zaka ga sai a zuwa ta a kyale wani babba wani shi zai ta juyawa wallahi fitina ne ana nan ana nan sai a samu wasu waɗanda ko wasu su zugo su daga gefe ko a ce kaza ko kaza duk wannan shi ne ba a su gwaran kowa ya san poshin ɗinsa ma zuwa za a yi wani hannun jari a sai wannan ya fi kyau amma a banki ɗin nan to ko me ka samu kai mai biyu zuciya an baka wasa ba sai wasu su ɗauka da kuɗin su nake to shi sa ba a kan mutuna kwata-kwata to duk wanda ya saba Allah da manzansa wai ta hada hududahu kuma ya ketar iyakokin Allah yudkil hunar Allah zai shiga da shi wata wuta khalidan fiha zai da wama a cikin Allah yake wa lahu azabun muhin zai zama azaba maula kanti a cikin wuta kun ji wannan ko to ma yuratu min malil mutawaffa abinda za a gada daga dukiyar bakon mamaci da ba sai mutum ya mutu za a gaje shi wani ya zo tun yana da rai ya ce wai bari ya raba gado don kai da ƴaƴansa ke fitina ba a raba gado sai ka mutu ƙa'ida kenan domin gado yana da jaraɗai yana da rukunai yana da sababai yana da shuruɗul wato irfi da arkanul irfi da asbabul irfi ko asbabul mawari duk akwai saboda haka mutum ba zai zo a kuma zai ga ya gaba rabar tsaf amma bai ba da bai raba rigar jikin sa da kuma kayan cikin birawar sa ba da kudin akawun din sa ai da zai ka raba da wayan nan ba a raba gado biya mu sai ba ka nan kai to sai ce idan ma ta bi zanu budi amin tarikatihi bi mu'minati tadhihi da mutum ya mutu al-insan listigrafin jins nau'in mutum duk wanda ya mutu a buri'a min jarikati ana farawa daga abin da ya bari dare bi mu na zika da yin da yin hidima ta kinsa shi ne abin da aka faɗa a nan datin da ya wuce idan da kafani babu duk unguwar ba da taimako ba wanda ya biya to a kuɗin sa za a ɗauka hakan kaba suka ce ba za ta haka waje an biya su a kudin da za a dauka filin da za a binne shi a wata kasar sai ka biya a kudin da za a dauka in ba mai yi ba duk wani abu ne ɗauko shi a kawo shi inda za a kai shi aka rasa mai biyan kuɗi a kudin da za a dauka shine mawlafin tajihi wa dafni da binne shi wasu gararen har a kudu akwai wuraren da sai ka je wuri ba za su zan ba za su yadda ba sai za a kona ba a kone musulmi ba wajen da a kone mar ba ya ko dan uwa ba yana gani kamar haka akwai indiya sun mabi wasiyyati sannan sai a zo kan wasiyya sun mabi kaza ilaihi barakallahu fiik sun mafi kaza idan yi sannan sai a fara biyan bazinka zan mu kwata tambaya sun mafi wasiyyaki sannan wasiya a ƙur'ani wanne Allah ya gabatar wasiya ko baki wasiya ko to amma malam da bai fara nan da baki akwai malamai sun ce a ƙa'ida yanzu an zo mutum ya mutu da bai za a fara da baki ko wasiya a aya dai ayoyi wasiya suka ce amma ƙa'ida ba shi kun san me yasa me yasa Allah ya fara gabatar akwai wata hikima da suke faɗa da cikin hikimomi cewa dalilin da yasa Allah ya fara gabatar da wasiya akan bashi saboda shi ne wasiya bai da karfin halin yin magana an yi mutuwa amma ne bashi bai ina bin da kuɗi ba sai su kunya wani amma ne wasiya wani tsoro yake ji ba ya faɗa saboda kai ne faɗa a ce ƙarya yake ko da an sani kun fahimta ko to shi sa Allah ya fara da shi saboda shi yana jin nauyi to a fara bincika me ba shi ko ko ba ku yi magana ba zai fito ya faɗa wannan hikima ta kyau ta ce ɗaya daga cikin hikimomin da ya za Allah ya fara gabatar da wasiya ke akan baki saboda shi ne baki baya jin nauyin kowa ko baya nan zai kai ruwa ya yana jama'a a gaya musu ba kai je ka faɗa a gidan nan ina bin sa miliyan ɗaya da wasiya ba zai iya shiru wannan fa'idar tana da kyau a rike ka fa in baki ya shehun kusima alawar tsadi yana da miliyan uku ya ci bakin miliyan ɗaya ko kuma ya ci bakin miliyan biyu ya yi wasiyar dubu ɗari biyar ya za a yi kun san dai ka'ida ba a wasiyar sama da ne ɗaya bisa uku ko don ya ɗau dubu ɗari biyar ya ɗau rabi ya yi kuma annabi ya hada sai dai a dawo azami ya a ce wani ba tiri ko ko wani ba ko shi wannan ragowar dubu saba'in ɗin ita za a raba mu kuna ji kuna gani to shi ne ma da yake fa in baki ne kun tima alawar kati in kauli ta ala saboda Allah ya ce min ba da wasiyatin yusi biha aure min ba da wasiyatin tusuna biha aure min ba da wasiyatin yusi biha aure min ba da wasiyatin yusa biha aure kowanne ne da Allah ya kawo kan ma wani ko namiji ko mutum ko masu yawa kan wani ya karambani ya ce kaza kaza auren yin ko bai ولقول علي رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية kenan da ya gani saboda fadin sai na ali cewa annabi ali sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci da cewa a fara ba da biyan baki kafin wasiya kuma da ban ya ga ai ta sauko da alqur'ani to dai bayani asbabul irfi sababan gado dalilin da yake sa ya gado المتفق عليها في كما أنا أما أقول المختلف عليها zan zo za mu faɗa almuttafaqu alaiha shine guda uku shine miradi yake cewa asbabu mirasi wara talata kullun yufidu rabbahu alwirasa wa ya nikahu wa wala'un wa nasab ma ba'adahu ma ba'adahunna lil mawarith sabab ma ba'adahunna lil mawarith sabab asbabu mirasi wara talata kullun yufidu rabbahu alwirasa wa ya nikahu wa wala'un wa nasab ba ba da wannan ilmi mawarisi sabab haka yake saboda haka sababin da suke za a gado uku ne sai ce waye ne ka'un aure mutum ya aure ni wata ta aure shi to shi kenan gado ya shiga wanda da sanda ake da budurwa da saurayi ba gado amma da shaida wannan to gado ya shiga mun ja faɗa wannan koda an daura auren ne ya dawo garin dawowa daga daura aure Allah ya kiyaye mota ta banke ya mutu sai fa ta gari koda an jawo ne kafin a kawo ta suka tafi a kwale-kwale daga ƙauye ne jirgi ya rike da su gaba ɗaya sai ba ta gaje shi ba ɗauko sai ya gaje ta ba ɗauko an wata layi da zo ta zauna a kan garin da kamar yadda ake aka kawo ta ba kayan ɗakin sai a ce shi ke nan inda ta mutu ba za a kawo kan wata ko ba a yi ya ta hau kai ko za ta zo ne sai an raba gari in ya zo ku ƙara siyo gado da katifa wannan shi ne ƙa'ida haka ake yi za ka ga saboda wani ɗan waje ya ta mutu kawai sai a ce ta hau kan kan kayan yadda wannan kuskure ne wallahi amin ma haka na Hey. a ai da mun sai ga ba aure ne ba komai kowa na sani kayan sa na sani amma da an daura aure ina magana a fa ba amma ta ji ba shi za ka nana ka kaiwa kaga daga san yato ba amma ba su dadi dadi ba amma kawo ta daki ba amma dai an ta ba bakiya kowa ya ce ga wane nura da zubayya misali to shi ke ko zainab an gama magana ta kare an bayyana da yau ba wato nake ka mutu ba ba ba da nake ma yauwa misali ne baka saura aure kawai doki ne ma da yake wawala'un da kuma idan kana da wawa ka yin kai kai ne yanzu uban gidanka shi ne maulawa ne shi na saba kuma na taba mun san wannan dangi wa gani kaza kaza da sauran wa asbabu lizi talaka annasabu nasaba bi qawli ta'ala wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah saboda fadar Allah da yake ma abota zumunci ba zo ma aula bi ba'd sakin ya bi dacewa ya gani sakin shine dalili na farko alwala li hadith ibn umar wala kuma zauna hadith abdullah da umar Allah ya kara muku yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam qala alwala'u luqmatu annabi alaihi salatu wasallam yace wato yanci wata tsoka ce kalumatin nasab kamar irin tsokar dangantaka mutum yana bawa ka kana yan jaki to ka haɗa wata tsoka da taka da tafiya inda wan wannan bawa zai mutu shi bawan ya gaje shi to kai ya gado ba duk naka ne an fahimta da kyau ko yawwa to sai ce na uku an nikahu aure bi qawli ta'ala wa lakum nisfu ma taraka azwajukum daga ran da aka daura aure ya sunanta sunanta budurwarka ko matarka azwaj Allah ya ji za ku daura abin da matan ku suka bari amma in lai yakun lahunna waladi amma idan aya ta bala an ba ta da da ta ci rabi gaba daya amma an da da ta goma wani uba ko kaga yadda ake rage ko akwai wanda zai zo in yana nan sai rage ma rago amma da haka ba za ka yi mafatan mutuwa ba ai in dai yana nan to rabon ka ya kai wata mata da na baku labari a nan cikin layin maganar kai aka yi da jijuwa tana da wasu yan uwa irin na gefen na wanda za su ji da ta asibiti kawai ta gefe yan uwan da ne kuma ba wallahi ta jijuwa ce ba mai kyau da dama da sai wata yar kishiyarta ita kuma ta mai da uwa ta zo komai ta ne mata wallahi bai wa Allah na wajen gida ne da ta gaban mutum sai kawai wata rana sai ka yi mutane da unguwa da makota aka taru da tijuwa bayan an cika ta ce walima da ke so da yi ana hawa inan mutanen masu so da mutum su gari kowa yana gurin da ta ce wannan gidan da take ta yi wasiya in ta mutu ta bar wa wannan yarinya wallahi ka ga abin mamaki wata fikira da Allah ya ba da tijo wannan har da lauya aka yi rubutu aka yi komai abu gaban wasa wallahi ba ji ba ji ta mu da ta mutu wancan mutanen ba zai suka tazo ba aka yi rika bugawa amma kuma ba inda suka bi ba su je koyi ba domin bayan shekaru mai unguwa da ransa lauya yana nan ina shiri ko zuwa uku hudu wani alƙali ya bada take su shi kenan tana nan har yanzu ita ce ta za a haya a cikin gidan har yanzu na ta saboda kowa ya banza da ita ba mai kula da ita wanda ita shi za kamar yadda muka faɗa zafin da ya wuce ga kanin ka nan yana nan ka kanin ka farki ne reke ne kana kuma da 'ya'ya su ne asali idan ƴaƴan ka na nan ɗan ka bai zai shiga zuwa da shi kuke wahala sai ka rayu don kana so shi ya samu dukiya ko dai kai mai kyauta tun da ranka ko kai wasiya in ko ba haka ba wallahi za a yi mau kwaliri yana ji yana gari a halayi ai ji kali kowa ai rage rage to to dai dai um, to kaji mawani wani irfi abubuwan da suke hana jin gado kowa barka ji kaga kan dalilin da zai sa a ci gado yawa na almuttafa kware ya guda uku wanne ne almuttalafu alaihi shi kuma baitul mal baitul mal an yi sabani a kai shi za su suke ga guda hudu amma almuttafa kware ya uku nan aure nasaba alwala yanki bai jirma da kuma ake zabaniya ku rike wannan ma wani wani irin ababen da suke hana jin gado na ɗaya alƙatilu duk wanda ya kashe mahaifinsa ko wanda zai gada kawai to ba zai gado ba kwata-kwata na aikin dai alƙali ya gano misali yanzu idan tafiya suka yi ya ɗauke shi a mota suna cikin tafiya dama ana da labarin abokanta yana cewa ai mai gadi yana yawan gaya musu samarin yanzu wasu da suke gayawa don iyayen cewa gadi suke to dai ya ɗauke shi ya je hatsari je ya ce ringo kawai za a yi biya ce biya take tunda an sa bari yana faɗa amma hatsari ne na Allah da annabi shi kuma ya ce ringo to za a ce wannan kisa ne na kuskure kawai ya danganta da binciken da aka yi road safety sun zo sun bada nasu alkali ya kalla ya duba ya ga abu duk tambayoyin da zai ya zartar da cewa zaki ya kashe shi ba zai shiga amma mutukar hukuma ta zartar da shi ya kashe shi da hannunsa to ba zai gado ba ai kaga anan bari mu gama wayannan kuɗi kaga alƙatul kisa ko ba da umar zani ba ke ba na manta wani dan 99 haka muna zuwa karatun riyadu salihin a ai ya taba babu labari cewa a nan wajejen an yi wanda suka raɗe wanzu da azara da azara suka maje shi saboda ya ci mutuwa suka kwaɗe shi kuma har da uwar aka haɗa bai to kaga wannan ba gari domin kashe shi suke ana bi hurairah radiyallahu anhu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi yace alqatil la yari dan ta ya gari wanda ya kisan kai ba zai gaji wanda ya kashe ba a ba na gaya muku wani zafin da ya wuce kwanan nan nan gaban mu garan kai wani yaro daga a babbai ana hira da shi yaro karami ya wuce kan ashirin da biyu ba ya zai kashe uban wai yace wai abin da ya fara da hankalin saboda wai abokinsa an raba abokinsa gado ya ci ba ba ka gani kai ma yana nan ka duba yusuf za ka gani zafin da ya wuce ake aka yi mai wannan interview interrogation cewa wai ya je babur to ya aka ya confidence ne yake kankan yaro wallahi bai gudu wanda ya gaba secondary ba irin samarin da ne ma tara su ba shi ne babur da yana da kai ba irin taka yawa saboda haka kawai sai yace sai yace sai sai shi ne tambayar dan jarida sai yake tambayar sa to ka taba adamci da yake ya taba zama shinkafa kera to yanzu bindiga ba zai yi bindiga sun samu ne gurin abokinsa ta baban abokinsa ne ta ɗauko wannan musiba da yake kawo dan cikin sa Allah ya kiyaye ni Allah ya tsare ni zo da haka wannan shine to kaga wannan ai ba zai gado wani yayi kisan kai ko miliyan ɗari aka wuri ko miliyan ɗari ba za a bari ba sannan kuma za a yi ma hukunci na shari'a in shari'a ce ta musulunci ke ma kashe shi zai annabtu bin nafsi ko yawwa kaga ai hudu babu ma ba biyu babu ma har ran ya rasa na biyu da tsilafu ji sabanin sabawar addini idan addinin ke yi saba musulunci ya yi dama a wurin alul kitabi ba ya yi ko amma da yadda cewa ba ta auri kuma dan tara ba ko ya da almi ko ta auri dan ingila almi ya yadda da wannan mu musulunci ya ce ba auro arna an kitabu ba ke musulunci bai ce ki aure an kitabu ba bai da ba sam kaga ji musulunci yana da tsari an usama ta bin zaid annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace la yarifu almuslimu alkafira wala alkafiru almuslima annabi yace la yarifu almuslimu alkafira muslimi ba zai taba gadin kafiri ba wala alkafiru almuslima sannan kafiri ba zai gaji musulmi ba ba gado a tsakanin kun ji kun san cewa wannan maganar magana cewa wato kafiri ba zai gaji musulmi ba ijma'i gaba daya ijma'i ne adal wato adal kula ba wurafi ne gaba daya kai ce cewa kafiri ba zai gaji musulmi ba a gurin da aka yi sabani kawai domin suna cewa akwai latuwa rasu bai na ahalin millataini akwai hadisin da yake faɗa haka ba a yin gado tsakanin ahalin millataini ba a gota milla biyu musulmi da kafiri musulmi da mai yahudi ba gado amma an yi sabani na cewa musulmi zai iya gadon kafiri ana aka yi sabani wasu suka ce zai gado me za li annal islam ya alu wala yu'la alayhi shine dalilin duk da hadisin zalibi ne amma sun dogara da wannan sun dogara da wannan cewa har suka ce walau kanar zaujatu ko da mutum ya auro ahlul kitab kirista sai ta mutu to da kayan ɗakin da kun ce wa lakum mithlu ma taraka azwajukum to ba zai gaje da ba to a nan ne kamar yadda na gaya muku an yi labari sai wasu malaman suke ganin ai idan aka ba su dukiyar yanzu za su ƙara wa kafurci karfi kamar sai na ali sai na muawiya mu'azu bin jabal a cikin magabata kuma wanda suka biyo bayan su masro muhammad bin al-hanafiya a sahabbai da kuma Aliyu Zainul Abidin duk suna ganin cewa musulmi zai iya gadon ahlul kitab zai ma iya gadon musulmi wa abu zai iya gadon arzi ba ma matarsa ba duk wannan ra'ayin ne kai shi ne ma ra'ayin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim a cikin ahkamu hadith dimma da ya kawo magana shi Ibn Qayyim sai to haka malamin sa ma ya taba kai sai kawo maganganun wayannan gaba daya cewa ka musulmi zai iya gadon kafiri kafiri ba zai gaji walan yadda Allah lil kafirin ala al mu'minin sabila saboda haka gaskiya a yanzu ma wato za a duba maslaha in yana da dukiya ne yawa aka bar musu za su mana illa to in gaban alƙali ya gaji sai kawai ya ce eh alƙali yana da dama ya ce to za su yi gado idan kuwa ya ga cewa ke tsami da su kansu musulmin in aka yi wannan zai ce a kai ta bai musulma ne kawai shi ke in an ban musu dukiyar ce ka aya za su sai ce a kai ta bai musulma ne yana da dama abin da ya ga dama ya amma dai mun fahimci cewa akan musulmi ya gaji kafuri akwai sabani ko amma kafuri ya gaji musulmi ba sabani cewa babu ba ijmaki ne na malamai cewa za mu yi wa zai gaji musulmi ba sannan dalilin su na gaba suka ce tun da Allah ya ba mu dama ma'auri abi da dabu to za mu iya gado dalilin su na biyu sannan shin idan musulmi ya kashe kafiri ku fahimta ba kafirin amana ba kawai ya kashe kafiri za a kashe shi ana kashe musulmi da kashe kafiri ba a yi kun fahimta da kyau ko ba a yi sai suka kara da wannan dalilin na uku cewa tunda musulmi ba dai ne yake da kafiri ba ko shakka babu shi kafiri ba zai gaji musulmi ba amma musulmi zai gaji kafiri to na dai gaya muku sabani ne akai in yi sabani akai wasu na ganin za a yi gado wasu na ganin ba za a yi gado ba amma dai ya danganta da hikimar alƙalin da aka je gaban sa shi zai duba ya ga dalilai kawai to da aka kaga idan wata ta je ta auro arni ba yahudi ko ba na ko ba na tsari ta aure shi na farko ta aikata haramu sannan kuma biyu ce ta gaba ɗaya biyu in ta mutu da ba kwace ta zai babu aure a ƙara ganewa sai da za ku gane cewa tarbiyyar mu ta yi bayan kenan ai ba ma wai magana wato aure ba to yayya ma bai halatta musulma ta yi da arne ba bai halatta ba amma da yake abubuwan sun danda kuna ganin abubuwa iri da muke ta shiga daga wannan ina ji jiya ma wai an ce wata wata da take biyayya wanda yawan dan jirgi ta kai kanta police station wai saboda yana mata barazana ya ba shi ma allazi na kabaru din ne wanda zuwa an sabilillah wannan bala'in da ne kama ai kaga a ta musulunci ne yake ka aure ahlul kitabi in ka tambaye ni shawara da ke gwara ka aure ƴar ƙauye ba kula da na ai ba ta kai dole ka aure ahlul kitabi ta ma kai dole ne ta kai dole ba halarci aka gaya ba ka je can ƙauyen kibiya ka samu ba kula da na ko rano ka ka zo na ka za ta aiki lafiya shi ke nan kawai wallahi ya buwa oke ya tafi yau kibiya ko yana rano to to wannan shi ne ya fi sauki shi kansa musulunci da yake ka aure alu gida bai wajen kama ba sai daga cikin ko sai na umar ne yana cewa da rikin kula ba yana cewa gwara ka nemi ɗan uwanka musulma ka aura dan gare ka je in maka wasa ba kowa 50 50 ba illolin da aka rike mana irin su jisbo su ke karuwa baya sai a ce ya ga to shi musulmi ne gidan ita kuma almiya in aka haifi namiji musulmi ne yamma da ke gidansa ba ya haka ba an yi illoli da sosai lokacin faɗin yalwar da su da haka suka rike mana illa me kai ka ko wani ya ce wai wai wai ya wurin da ya alƙawari za ta musulunta in baka wasa ba ja ya faɗo ja ya ɗauka za a yi ka je ita ce ja ka Allah ya kiyaye da wannan shi ne kun ji wannan shi ba ko ki zo da haka na biyu kenan a tsalis na uku an riko yanci لأن العبد وما ملك ملك لسيده domin bawa da duk abin da ya mallaka mallakan ubangidansa ne falau warisa qaribahu da ce sai gaji qaribahu na kusan makusancin sa ba kokari la kana tawhidu li sayyidi yulahu to na abin da ya gado gaba ɗaya na ubangidansa ne ba na da wani kun ga nan guda uku aka ko amma malikiya suna tsarawa da wasu guda hudu suna cewa abin da yake kara hana gado shine a haifi yaro bai kuka ba adamu listin hilal kun ji daya na kara ɗaya ko na hudu kenan ko barin kawo muku su tsaye da suka kawo su adamu listin hilal a haifi yaro ana ta jira ya ga shi bai kuka ba ya mutu tun a ciki da wani gado ba amma je da yazo da minti biyar sai ya koma wanda za a ba gare sa yan baki zai ta tsinuwa gurin sauran magada kuwa ya rage mutu kaso kun ji wannan ko ba kawo ji a nan ba sana'ar na biyu a shak shakka an yi tafiya tsakanin ɗa da uba sai suka yi accident sai aka rasa waye ya riga wani mutuwa ya hayi ya gai tsakanin su aka rasa waye riga mutuwa amma idan an je kansu sai da mahaifiyar su bayan minti biyar ɗayar su to ɗa zai riga su sai ɗayar su sannan mahaifiyar su ɗa ba zai gado ba domin ya riga babansa mutuwa wayan abubuwan sai an kawo su ba don za ku ana samun ko sun yi accident gaba ɗaya kuma a zo a yi wani abu daban na uku al-li'an li'an idan ka zo shi ne babu da zamu shiga sati mai zuwa a a wannan da an zuwa iri an ine ne zuwa wanda gado kuma za a ba gado kun fahimta da kyau ko nawa dan da aka haifa ya zo ya bar rantar wa kansa dan wasu wasu gane ba abin da nake nufi dan da ta haifa ya ce ba za ka bari ita kuma ta ce na zane sai alƙali yake a zuwa yin tsinuwa wal kamita da Allah gazaba lahi alaiha Allah na alata lahi alaihi al kamita kowanne ya tsinuwa cewa Allah ya tsine masa aiki ita kuma Allah ya tsine ita kowa ya faɗa haka to daga nan sun ba ranka ba aure kuma ba gado dan ba zai gado ita zai gaje ta domin ta tafi ba daga sama ya faɗo ba amma ba zai gaji uban ba an ji wannan na hudu al-kufru shine na faɗa yanzu kafirci ɗanka yana cikin ɗanka ce yi rinda cikin yaya ce yi rinda to ba shi ba gado to amma kun san cewa shi almurtadi wanda ya rinda cewa musulmi za su gaje shi sun faɗi wannan sun faɗi cewa in rinda ya za ku gaje shi Allah ya kiyaye an gane ko yawwa guda nawa na faɗa eh hudu ko na biyar shine al-riqu shine wannan yancin da na faɗa shine na biyar na shida shine azira dan zina dan zina ba dan li'ani ba dan zina ya zo an jingina masa an ce kaza kaza kaza yan gida ba za ta yi shigo za ta yi cewa ya shigo cikin sai gado na bakwai na faɗi shi da ko shi ne alƙasiyu shi ne wanda na fara kisa wanda ya kashe wanda zai gada ba shi ba gadarsa ba ka fomula ba fomula sai ka ce ai lakari sun duk gaba ɗaya bakon nan zuwa ainihin adamu da yake ila abada Allah sannan shinun ashakku lin lam lam al-li'an kafun al-kufru ra wato al-riku sannan zai al-zina qaf al-qatl ya fita ko barakallahu fina wa fikum to kun ga an ji daura mun ji to bari mu ji to sai ma da yace alwari suna min rijal magada cikin maza wanda za su yi gado a cikin maza a maza na farko a lihudu da wa bunuhu da ɗansa ɗan ɗaki da wa inna dal ko da abin ya sauka ƙasa shine shi ma wannan ɗan ya haifa shi ma wannan ɗan ya haifa shi ma wannan ɗan ya haifa ɗa namiji shine wa inna zala jika tattaba kunne tattaba kunnan haka amma namiji kun ji wayannan kun ga ai za mu zo nan gaba mu ji cewa da in yana da jika baya gado domin da shi ne a da shi ne asali shi ko jika reshe da babu wannan kan za a samu jikan ne to tunda yana da ya kare ka bari in sauri saboda yusi kuma na fi auladi ku ina ga wannan akura za ki kawai ba fada ji daga nan gaskiya wayannan guda bakwai da za ki gani an gane amma bari ƙara sa za mu maimaita yusi kuma na fi auladi ku Allah ya ne muku wasiya da gani da auladi ku ƴaƴayen ku mun ce namiji da mace su kuran wani nasa idzakari mutu da hauzi da unsaye namiji zai sami kwatankwacin wato mata guda biyu matsaya sati mai zuwa za mu sati mai zuwa mai muke da jinji ne ashirin da nawa ga wata ashirin da bakwai haka ne ko saboda haka ashirin da takwas saboda haka a kawul jana'izi a kawul jana'izi kaga sai ka je ka yi bita na abincin da gado wuce mun ce ba rabon gado zabi ba amma haka na a hankali kai bita ka rike wayannan asbabul irsi ba wani wani irsi kun san hikimar wannan yana taimakawa ko mutuwan nan wajibi ke sai an yi ko abin da ya zo mutum ba zai zama ya yanke ga kiɗi mautattu wanda za su yi mauti shi ta zaki mutane cewa an zalunce su domin yana da ilimin kuma za ka ba zai yi a kan gado ba zai koma gefe shiru wallahi za ka ga zai zauna lafiya amma rashin sanin ilimin gado yakan sa mutum ya kwalla farin ya zo ya rika ɗauka kaza za kuma ba haka za a yi ba har wani ya ƙara a filin ba ko saboda rashin ilimi sai a filin amma mutum ya san ilimin koyaya to zai zauna lafiya mutuwar nan wajibi ko dai ka mutu a gaje ka ko a mutu ka gada wajibi ne a haka saboda haka mun ji asbabul irfi ba wani wani irfi duk mun ji sannan ma yura su min malil mutawaffa za mu tashi alwari suna min rijal magada cikin maza daga nan sai ki alwari satu min nisa kuma magada cikin maza dama su min rijal goma ne daga cikin mata kuma shi kuma zai gaya ma adadin jiki ma ya ce ma guda shida ko bakwai shikenan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yabe mana muna rufala da sunayen da jawawa da tubobin gaba daukaka waɗanda suke mana fiya da addu'o'i na alƙairi Allah ka biya musu bukatu muna rufala da sunayen da jawawa da tubobin gaba daukaka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu kuncin rayuwa da talauci da kakari kayi da al'ummar ke ba mara shi Allah ta yayi yan uwanmu da ruwa yake ta kai musu hari a gurare daban-daban musamman a inda ko mutanen jigawa suna neman agajin addu'o'i Allah ka yaye mu Allah ka kawo musu dauki muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da tsohon da madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda suka aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya wanda suka yi yin sana'a suka dogara da shi ai Allah ka gane da su Allah madaukakin sarki ka gane mana da matasan nan muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da tsohon da madaukaka Allah madaukakin sarki ka zauna da kasar mu lafiya Allahumma aminna fi awdanina wa aslih himmatana wa la umurina واجعل ولايتنا في من خافك وتلاك وتبع ذاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين sati mai zuwa kamun jana'iz da ni